ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عباد الله إننا نعيش هذا الوقت أياما كريمة فاضلة وموسما عظيما شريفا مليء بالخيرات المتعددة فيه العطايا والهبات موسم موسم ميزه الله تبارك وتعالى على بقية الأيام على بقية الأيام والشهور وفضله بفضائل عديدة وخصائص متنوعة في هذا الموسم المبارك شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران في هذا الموسم الكريم المبارك يا عباد الله لله تبارك وتعالى أتقى أتقاء من النار وذلك في كل ليلة من الليالي هذا الشهر في هذا الموسم الكريم المبارك تصفد شياطين ومردة الجن فلا يستطيعون أن يخلصوا إلى من كانوا يخلصون إليه قبل رمضان وبعده وفي هذا الموسم الكريم المبارك ينادي مناد كل ليلة يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر وهذا عباد الله فيه دلالة على كثرة الخير في هذا الشهر وعدم إقبال الناس وتأكد انصراف كل مسلم عن الشر وأسبابه وموجباته وإن كان هذا الأمر متأكدا متأكدا في كل وقت وحين إلا أنه في شهر رمضان أشد تأكيدا وأعظم لزوما عباد الله إن الواجب على من أكرمه الله تبارك وتعالى بإدراك هذا الشهر المبارك وبلوغه أن يغتنم خيراته وأن يزفر ببركاته وأن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على على حتى ينال فيه حتى ينال فيه من الخيرات والغفران والعتق والعتق من النيران وأن يكون من عباد الله المتقين الذين تعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الكريم المبارك عباد الله إن شهر إن هذا شهر شهر مغفرة الذنوب يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فما أعظمها من مكرمة وما أجلها من أدية صيام رمضان يا عباد الله يغفر به ما تقدم من الذنوب والخطايا وتأمل يا عبد الله هذه الفضيلة العظيمة وينبغي على الصائم أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر فعلى العبد المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يجانب الكبائر وأن يجانب الكبائر وعذائم الذنوب وأن يتوب من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها فعلينا يا عباد الله أن نعيش هذا الشهر تائبين إلى الله منيبين إليه سبحانه وتعالى مقبلين عليه جل وعلا مستغفرين من الذنوب والخطايا لعلنا عباد الله نكون من عتقاء الله تبارك وتعالى من النار لعلنا يا عباد الله نكون ممن حطت لهم الأوضار ورفعت لهم الدرجات وغفرت لهم الذنوب عباد الله إن المحروم حقا من يدرك موسم الخير وخاصة شهر رمضان فلا يغتنم خيرها ولا يحصل له المغفرة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله فيه أي في شهر رمضان لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم فهذا هو الحرمان يا عباد الله أن يكون العبد قد يدرك رمضان ولم يغفر له وأن النبي صلى الله عليه وسلم سعد المنبر فقال آمين آمين ثلاث مرات قيل يا رسول الله إنك حين سعدت المنبر قلت آمين آمين آمين قال إن جبريل آتاني فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار أبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن ذكرت عنده فلم يصلي علي فمات فدخل النار فأبعده الله فقل قل آمين فقلت آمين فقال جبريل وقال أيضا من أدرك رمضان فلم يغفر له فأدخل النار فقل آمين أبعده الله فقل آمين فقلت آمين فيا عباد الله فهذا رسول الله جبريل عليه السلام يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن ومما دعا به جبريل أن أمن عليه صلى الله عليه وسلم أن من أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له فأبعده الله فأدخل فأدخله النار ما أعظمها من مصيبة وما أشدها وما أشدها فضاحة يا عباد الله يدرك العبد الموسم الخير والعتق من النار ويدرك العبد موسم المغفرة الذنوب ثم يستمر في جية ويتمادى في باطله ويداوم على سفهه وضلاله ومما ينبغي أن نعتني به يا عباد الله في هذا الموسم المبارك الاحتفاظ على صيامنا أولا وكثرة قراءة القرآن ولزوم المساجد والصدقات وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى وكثرة الاستغفار فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي السائمين أعظم أجرا فقال صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله ذكرا قال ربنا فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك فكثروا يا عباد الله من التهليل والاستغفار والدعاء والتوبة إلى الله تبارك وتعالى وهذا شهر موسم الغفران يا عباد الله فلنكثر فيه من الاستغفار فإن الاستغفار شأنه عظيم ولا سيما في هذا الموسم الكريم ولقد كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس استغفارا يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى فيما ذكره عن نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا عباد الله توبوا إلى الله فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليكم أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shi ne Ubangijin na farko kuma shi ne Ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da addini na gaskiya wanda ka wakilta shi ka wakilto shi a bisa manzancinka ya Allah kai tsira da aminci gare shi da sahabbansa da iyalansa da sahabbansa ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai daura shi a tsari madaidaici a duniya da kuma tsari madaidaici a gidan lahira ya ku bayin Allah ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala ku kiyayi Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a koye domin shi Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da yake koyuwa gare shi ya ku bayin Allah lalle muna rayuwa a cikin watan Ramadan waɗannan kwanaki da muke rayuwa suna daga cikin kwanakin da suka fi sauran kwanakin duniya falala da kuma daraja da kuma albarka waɗannan kwanaki ya ku bayin Allah a cike suke da ainihin alkhairori daban-daban a cikin wannan wata akwai kyaututtuka daga Allah tabaraka wa ta'ala shi Ramadan wani zamani ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta shi da sauran zamunna wata ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta shi da sauran watanni ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana kulle wato yana bude kofofin gidan aljanna a cikin wannan kwanaki na watan Ramadan ana kuma kulle kofofin gidan wuta a cikin waɗannan kwanaki na ainihin Ramadan ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana yanta bayinsa daga wuta ya kai su gidan aljanna a cikin wannan wata waɗannan kwanaki da muke ciki ya ku bayin Allah kwanaki ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake gafara ga ainihin bayi kwanaki ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake sanya bayinsa a gidan aljanna waɗannan kwanaki ne na ainihin wato alkhairi kwanaki ne na komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kwanaki ne kuma waɗanda ake ɗaure ainihin kangararru daga cikin aljanu da kuma ainihin wato shedanu ma'ana kwanaki ne wanda bayan Allah suke samun dama wajen aiwatar da ayyuka na alkhairi domin waɗanda suke kangararru cikin sheda wato shedanu da kuma kangararrun cikin aljanu ba sa samun dama kaiwa zuwa ga abin da suke kaiwa kafin Ramadan ko kuma bayan Ramadan saboda haka bayan Allah suna samun dama wajen bautata Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah abin da yake wajibi akan duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa baiwa ya masa albarka da riskar watan Ramadan lalle abin da yake kan mutum shine yayi kokari ya ga cewa ya rabauta da ainihin alkhairori da ake samu a cikin wannan zamani a cikin wannan wata mafi alkhairin cikin wannan wata kuwa shine bawa ya tsinci kansa cikin waɗanda aka yanta daga gidan wuta ya tafi zuwa ga ainihin gidan aljanna ya ubangiji ka sanya mu cikin waɗanda zaka sa gidan aljanna ya ku bayin Allah lalle watan Ramadan wata ne na gafara annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kamar yanda yazo a cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin da abu huraira ta rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumci watan ramadan imanan yana mai imani cewa lallai wato azumtar watan ramadan wannan wajibi ne farilla ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wa ihtisaban yana kuma mai neman lada daga Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace an gafarta masa duk abin da ya aiwatar na zunubansa ya ku bayin Allah menene ya kai wannan girma lalle wannan yana da girma kwarai da gaske wannan kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga ainihin bayinsa duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa baiwa ya riski watan Ramadan lalle abin da yake kansa shine ya dage ya dage da ainihin ibadoji daban-daban har Allah tabaraka wa ta'ala ya masa gamdakatar da ainihin rabota da gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa salloli guda biyar da kuma juma'a zuwa wata juma'a din da kuma ramadan zuwa wani ramadan dukkanin wannan ana gafartawa bawa tsakankanin ma'ana idan mutum ya azumci watan ramadan yana mai imani yana mai neman lada yayi azumi domin Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma nisanci wato manya-manyan zunubai har zuwa wani Ramadan ɗin duka abin da ya yi Allah tabaraka wa ta'ala zai goge wannan zai gafarta masa. Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma yin Allah abin da yake so shine dukkanin mu shiga gidan aljanna. Shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya irin waɗannan lokuta zai ce idan kai kaza zai baka lada kaza idan kai kaza ka zama dan aljanna idan kai kaza an gafarta maka to Ramadan yana daga cikin mafi girman wannan zamunna ya ku bayin Allah yanzu muna rayuwa ne waɗannan kwanakin a cikin wannan lokuta wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta su ya fifita su da sauran lokuta ya ku bayin Allah lalle wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta masa alkhairi shine wanda shine wanda zai riski watan Ramadan alhali kuma bai rabauta da gidan aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda ibnu majah ya rawaito wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya hau kan mumbari sai aka ji ya ce amin amin amin ya nanata kalmar amin sau uku kenan kamar wani yayi addu'a shi kuma yana cewa amin ya nanata sau uku sai sahabbai suka suka ce da shi ya rasulullah yayin da ka hau mumbari mun ji ka nanata kalmar amin amin har sau uku alhali su kuma ba su ga kowa ba ba su ji kowa yayi wata addu'a ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika jibril ne ya zo min sai ya ce da ni duk wanda ya riski watan ramadan bai yi aikin da za a gafarta masa ba har yayi wato yayi sakacin da har ya shiga gidan wuta to Allahu tabaraka wa ta'ala ya ƙara nisantar da shi sai mala'ika jibril ya ce da ni ka ce amin sai na ce amin na gaba sai ya sake cewa duk wanda ya riski mahaifansa guda biyu uwa da uba ko kuma guda ɗaya daga ciki amma bai musu biyayya ba bai kyautata musu ba har ya mutu ya shiga gidan wuta shi ma Allah tabaraka wata'ala ka nisantar da shi sai mala'ika jibril ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce amin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin na gaba sai yake cewa duk wanda aka ambace ni aka ce annabi Muhammad ko nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mutum bai masa salati ba bai ce sallallahu alaihi wasallam ba ko bai ce alaihi salatu wassalam ba har shi ma ya mutu ya shiga gidan wuta mala'ika jibril ya ce shi ma Allahu tabaraka wa ta'ala ya nisantar da shi ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce amin shi ne kuka ji ina cewa amin amin amin har sau uku kenan ya ku bayan Allah idan mutum ya riski watan ramadan to lalle abin da ake tsammani daga gare ka shine lalle Allahu tabaraka wa ta'ala zai gafarta maka zunubanka lalle za a rubuta sunanka gidan yan aljanna idan kuma mutum aka wayi gari ramadana ya zo ya fita baka yi aikin da za a gafarta maka har a rubuta sunanka cikin yan aljanna ba to wannan hasara ta kai hasara Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu ya ku bayin Allah lalle watan ramadan wata ne na ainihin gafarar zunubai wata ne wanda ake sanya bayi gidan aljanna wata ne wanda ake kulle kofofin wuta ba musiba ya ku bayin Allah da ta wuce a ce mutum yana rayuwa cikin watan Ramadan amma kuma laifukan da yake a wajen watan Ramadan kuma babu bambanci yana ci gaba da aiwatar da irin wannan kalolin saban lalle ko shakka babu wannan akwai abun tsoro cikin sha'aninsa domin Allahu tabaraka wa ta'ala idan ya zanto bawa yana yawan saba masa har Allahu tabaraka wa ta'ala ya fishi da shi to zaka ga bawa yana aiwatar da sabo Allahu tabaraka wa ta'ala ya kyale shi bai masa tawfiki wajen bari din ba Hassan al-Basri ya ga waɗansu mutane suna ta saban Allah sai yake cewa hanu alallahi fakazalahu kaga waɗannan basu da kima ne basu da mutunci ne a gurin Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabar da su sai yake cewa walau azzu alaihi la asamahu inda a ce suna da matsayi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala da Allah tabaraka wa ta'ala ya kare su ya ku bayin Allah idan bawa ya ga cewa watan Ramadana yayi baya wato bai bar laifukan da yake ba ya ci gaba kowa ya duba kansa ya gani irin abin da kake aiwatarwa iri ɗaya wajen ramadan da cikin ramadan to lalle akwai matsala ka gyara waɗansu al'amura da yawa ka ƙara yawan ibadoji da kake yi to lalle ko shakka babu wannan yana daga cikin alamomi na alkhairi ya ku bayin Allah kowa ya kokarin cewa ya ga cewar ya bar waɗansu laifuka da yake yi a wajen watan ramadan ayyukan da kake na alkhairi kuma ka yi ƙoƙari ka ga cewar ka ninnin ka ninkin ba ninkin abin da kake a baya amma yana daga cikin matsalolinmu ya ko ‘yan uwa shine farkon shigowar ramadan kwanaki biyun farko sati ɗayan farko sai ka ga masallatai suna cika mutane suna halartar sallar tarawih mutane suna zama a masallatai suna karanta qur'ani mutane suna ayyuka na alkhairi amma ana ɗan ja gaba kaɗan sai ka ga masallatayya sun fara ramewa mutane ba sa zuwa sallah ma'ana wai sun gaji kwana talatin ne kawai ko kwana ashirin da tara amma mutane suna cewa sun gaji da yawa suna nan a cikin kaburbura inda za a ba su dama ya zamto ba zuwa kasuwa ba zuwa gona ba zuwa ofis a ce su fito kawai su rika ibada lalle da sun yi murna lalle da sun yi farin ciki ya ku bayin Allah duka wanda yake rayuwa musamman wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shi ya riski watan Ramadan kuma yana da lafiyarsa lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya masa gata matuƙa gaya ya ku bayin Allah yana daga cikin abin da ya kamata mu lura da shi kwarai da gaske ayyukan da ya kamata mu lura da su cikin watan Ramadan a cikin wannan zamani na alkhairi na farko wato shine ainihin shi kansa wata wato azumin namu kansa na farko tukunna lalle mutum ya lura da azumin sa tukunna duk abin da yake lalata azumi mu lura da shi duk abin da yake rage ladan mai azumi yawan gulmace gulmace yawan tadin da bashi da amfani lalle mu nisanci wannan domin a larabci ma idan aka ce saum ana nufin rufe baki ya zamto mutum ya rage yawan maganganu ya ku bayin Allah karan fari mu lura da ainihin wato azumin mu baya da haka mu yawaita karatun alkur'ani mai girma mu kuma zamto muna lazimtar masallatai magabata abu hurairata yake cewa idan watan ramadana ya zo za ka ga mutane sun koma zama cikin masallaci amma mu yanzu kash yawanci idan ka ga mutane sun cika masallaci masallacin la'alla akwai fanka ne ko la'alla akwai AC ne mana sun biyo sanyi ne amma ba wai sun biyo karatun Qur'ani ko keɓe kawunansu ko zikirin Allah ko istighfari ba ya ku bayin Allah yana daga cikin ayyuka bayan kula da azumi yawan karatun Qur'ani shine wato lazumtar cikin masallatayya baya da haka yawan sadaka ya ku bayin Allah abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka kai sadaka da shi domin za a wayi gari wannan damar ta kuɗuce maka tunda ko ka mutu kai ka fi kowa tarin dukiya to lalle za a wayi gari an raba ka da wannan dukiyar yanzu kai kana cikin kabari dukiyar kuma tana kan ƙasa ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala yana baiwa bayi dama ne idan kai rayuwa a duniya to wannan ita ce damar da Allah ta'ala ya baka kowa kuma a duniya yana da dama sai dai shi in yayi sakaci da anishin damar da Allahu tabaraka wa ta'ala ya bashi ya ku bayin Allah ku yawaita sadaka kowa kuma yayi sadaka gwargwadon abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya hore masa baya da haka ya ku bayin Allah daga cikin ayyuka na alkhairi da ya kamata mu lura da su a cikin wannan wata mai albarka shine yawan ambaton Allahu tabaraka wa ta'ala da kuma yawan istighfari an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa daga cikin masu azumi wane ne azumin su yafi yawan lada domin za ku yi yin azumi tare amma wane yafi wane yawan lada wato ana anashin azumi din sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa aktsaruhum lillahi dhikra duk wanda ya fi yawan ambatan Allah wanda ya fi yawan zikirin Allah tabaraka wa ta'ala to ya fi wanda bai kai shi yawan zikiri tarin lada ba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ta'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbi ka sani cewa babu abun bautata bisa ga cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka nemi gafarar zunubanka malamai suke cewa yana daga cikin mafificin wato zikiri a cikin watan Ramadan shine mutum ya yawaita ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilai ko la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilai ya ku bayin Allah ku yawaita ainihin ambaton Allah tabaaraka wa ta'ala ku yawaita yawan fadin la ilaha illallah ku yawaita yawan istighfari wannan wata lokaci ne na ainihin gafara saboda haka ya ku bayin Allah ku nemi gafarar Allah tabaaraka wa ta'ala domin Allah tabaaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne an rawaito daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa da yake cewa ma ra'aitu ahadan akthar akthar istighfar min rasulillah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban ga wani mutum ba duk duniya ban taba ganin wani wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama yawan istighfari ba tare da cewa Allah tabaaraka wa ta'ala ya gafarta masa gaba da baya ba wanda zai shiga aljanna ma sai wanda ya masa biyayya ba wanda zai shiga aljanna ma sai wanda ya riko da abin da ya zo da shi amma tare da haka yana yawan istighfari sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin gangancin ganganci ya ku bayin Allah shine rana ta fito ta fadi baka nemi gafarar Allah tabaraka wa ta'ala ba kowa ya duba kansa ya ku bayin Allah kowa ya yi tunani kowa ya shiga taitayin sa daga cewar kana yawan istighfari ko baka yawan yi sayyidina Ali yake cewa idan ka ga mutum yana yawan istighfari to wannan yana gwada cewar Allah tabaraka wa ta'ala bayya sai masa azaba ne shi yasa ya sa masa ya wato ya masa ilhama ta yawan istighfari ya ku bayin Allah ku yawaita istighfari a cikin istighfari akwai alkhairi mai yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cikin faɗin annabi Nuhu alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala yace fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara annabi Nuhu alaihi salam yace nace da su ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara lalle shi Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan gafartawa bayi ne ko da bayi sun yi laifi suka tuba suka sake yi in dai suka sake neman ya gafarta musu zai kuma sake gafarta musu idan suka wato idan bayi suka zamto suna yawan istighfari yusli sama alaikum midrara Allah tabaraka wa ta'ala zai saukar da ruwan sama midraran wato abibice ruwan sama zai rika zuwa akai akai kuma gurgudan bukata wa yumdidukum bi amwalin wa banin idan kuna yawan istighfari Allah tabaraka wa ta'ala zai wadatar da ku da tarin dukiya da kuma ainihin wato ɗayaye wa yaji allakun jannatin Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya wa gonakinku su zamto suna da albarka wa yaji allakun anhara zai kuma sanya muku ainihin ƙorami ya ku bayin Allah ku yawaita istighfari istighfari wato alkhairinsa yana da yawa musamman kuma a cikin watan Ramadan watan Ramadan ya ku bayin Allah wato dama ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaice da yawan yin wato yawan istighfari a wajen ramadana amma musamman a cikin watan ramadana wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira ma dalla da duk wanda gobe alkiyama ya samu tarin istighfari a cikin takaddunsa na alkiyama idan aka tashi alkiyama kaga cewa takaddunka na ayyukanka ga yawan istighfari lalle wannan alama ce ta cewar lalle kai ka sha lalle kai ka tsira ya ku bayin Allah ku yawaita ayyuka na alkhairi yana daga cikin ayyuka da ya kamata mutum ya lura da su wato shine ainihin sallar tarawih sallar tahajjud sallar qiyamul layl sallar da ake yi bayan sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda yayi tsayuwar dare yana daga cikin ma'anar tsayuwar dare kuma wato sallar tarawihin da ake yi daga an yi sallar isha ita ma tana daga cikin qiyamul layl annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi wannan har sai da limami ya kammala ya kammala Allah tabaaraka wa ta'ala ya gafarta masa zunubansa gaba daya kuma za a rubuta masa kamar yayi tsayuwar daren gaba daya ya kwana yana yin sallah ne ya ku bayin Allah lalle mu yi kokari dama shi Allah tabaaraka wa ta'ala ya bamu lalle yana daga cikin albarkar albarka da kuma kyauta mafi girma shi Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsawaita rayuwarka ka riski watan Ramadan yana daga cikin asara mafi girma kuma shine ka riski watan Ramadan kuma ka yin ayyuka na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya baka lafiya amma ka yin ayyuka na alkhairi cikin watan Ramadan wannan ba wanda yake wannan asara Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dukiya amma ka ƙi yi amfani da wannan damar da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka zai zamto zaka mutu kenan gobe alkiyama a maka lissafin kuma duk abin da ka mallaka wannan kuma ba zai maka amfani ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kirkin ƙarshen mu ya ubangiji ka sanya mu cikin bayinka waɗanda za ka rubuta su gidan aljanna a cikin wannan wata ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu ya ubangiji ka ƙara wa ƙasar nan zaman lafiya ya ubangiji ka ƙara wa garin nan zaman lafiya wanda suka mutu cikin ƴan uwa musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala ka ji kansu da rahama ka yafe musu mu da muke da sauran rayuwa ya ubangiji ka samu rayu rayuwa ta addini duk zunubanmu Allahu tabaraka wa ta'ala ka yafe mana domin kai ne hakan ne ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم